فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أن الله تعالى أرسل رسوله إلى عباده ليكون سببا في نجاة الناس من النار والفوز بالجنة وأن دخول الجنة أمر عظيم لأنه الفوز الحقيقي ليس دونه كما قال تعالى ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الأعمال سبب لدخول الجنة والمن والفضل والتوفيق من الله تعالى كما قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ولكن بفضل من الله ورحمته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجيكم أحدا عمله متفق عليه انتهى كلام ابن كثير رحمه الله والصحابة يحرصون دائما على الخير لأنفسهم ولمن يأتي بعدهم لذا سأل معاذ بن جبل سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ففي آخر الحديث حث على ضبط اللسان وأن لا يرسله صاحبه إلا فيما يرضي الرب سبحانه وأن أكثر ما يدخل الناس النار ما نطق به ألسنتهم منه الشرك بالله كبيرا وصغيرا وقول على الله بغير علم والاستهزاء بالدين أو بالرسول أو بالله سبحانه ومنه الكذب والقذف والغيبة ومنه قول الزور والنميمة وإيذاء الناس بالقول والقول فيهم رجما والصب والبهتان قال ابن عباس رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فستندم إخوتي في الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أيها المسلمين مسأل البركة من جدد قديم مع الله سبحانه وتعالى وأن ينينا من الجمعة يومنا عشرين دهود شوال hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a kidayen miladiya yau muna hudu ga watan hudu ga watan biyar shekara ta 2000 uku kenan ga watan biyar shekara ta 2024 wannan ba babban abin da za ta magana a kai sabubban shiga aljanna da nisantan wuta Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da babban manufa babban manufan nan ita ce a tsamar da mutane daga wuta su samu daman shiga aljanna wannan ita ce kololuwan manufan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiga aljanna babban al'amari ne domin shi ne cin nasarar da yake babu cin nasara koma bayansa duk iya yadda mutum aka ga kamar ya ci nasara idan dai bai shiga aljanna ba to bai ci nasara ba duk yadda ake ganin mutum kamar ya dace in dai mutum ya shiga wutan jahannama mutumin nan ya taɗe ya halaka Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani yana cewa fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz hakika duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna Allah subhanahu wata'ala ce faqad faza haƙiƙa wannan mutum ya rabauta ya ci nasara ya dace ya samu tagomashi Allah ka dace da mu to amma mu fa sani cewa aikace aikace da bayi suke yi na bautan Allah waɗannan su ne sabubban shiga aljanna ba a shiga aljanna ba tare da aikin alkhairi da ba waye ba amma a wannan lokaci kuma mu sani cewa baiwa ne daga Allah da taimako daga Allah da gamdakatar ga Allah da ya sanya aikace-aikace su zama sababbiyan samun gidan aljanna domin idan da za ka auna aikace-aikacen bayi da irin ni'imomin da Allah ya mutu to aikace-aikacen bayi kuma bai isa ya gadar da su gidan aljanna ba da haka sai Allah cikin hikimansa da falalansa da wato ainihin buwayarsa sai ce to na aminta cewa aikace-aikacen alkhairi su zama sabubba da za su shigar da mutum gidan aljanna kamar yadda Allah ke cewa tilka aljannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun kun ga wancanan ka ga ta can ita ce gidan aljanna Allah ce uristumuha wanda Allah ya gadar muku da ita dan me bima kuntum ta'malun ta sababbiyin irin aikin da kuke aikatawa da haka aiki sababi ne na gadar mabayi da gidan aljanna al'imam ibn kafir a cikin tafsirinsa da yake fassara wannan aya sai ce abinda ake nufi a amalikum saliha aikace-aikacen ku na kirki kanat sababan lishuru da rahmatullahi iyakum sun zama su ne sababba waɗanda suka sanya raham Allah subhanahu wa ta'ala ka gane ku ga baki ɗaya take kewaye ku kuka dace da aljannan Allah ya ce amma in dai ba haka ba فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة باب ونمتن لا دعيكم سيئسي شغل شيء الجنة ولكن بفضل من الله ورحمته سيدي دفللا الله سبحانه وتعالى درهم وكذا أن كينا سيباوى يكسكنت الله سبحانه وتعالى يتني من قمدك تبدا داشي وأولين الله الله كسنيا mai aiki kuma Allah ka karɓa aikin Allah ka sanya wannan aiki ya zama sababiyar shiga aljanna sabawa ya taɓa wadatuwa ya taɓa ruduwa da cewa ai munewa ne ai mun daɗe muna kaza mu muka fara wa'azi mu ne muka kafa sunna mu ne muka iya kaza mu muka iya kaza duk garin nan ɗalibai na ne ni na karantar da su ni ne kaza ni ne kaza kar ka rudu da wannan abinda ake so da kai kullum kai tunana ta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairu maghdubi alaihim waladdallin kar ka taɓa ruduwa cewa kayi aikin da yake yanzu kamar kana bin Allah bashi kana jiran kawai ka mutu ne ka shiga aljanna domin aikinka ya riga ya kai duk iya yawan aikinka in aka auna da ni'imar Allah guda ɗaya da yi maka sai ka ga cewa wannan aikin naka ya nutsi ya nutsi a ciki ɗauki numfashi kawai da Allah ya baka a ce bugawan zuciyanka so miliyan nawa kai a rayuwanka yau kana da shekara hamsin in ka auna sallan da kai sallan ne in ka auna da azumin da kai azumin awa nawa ne amma ka hada da numfashi da Allah ya baka kaga sai ka ga cewa ni'iman da Allah ce maka yi maka wato ta laƙwanƙwani waɗannan ibadun da kake jin kana ma Allah subhanahu wa ta'ala da ka kada ka ruku kada ka ruku kada ka samu aminci ce ai ko kun riga kun hai kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya makomanka ita ce aljanna shi yasa a cikin Ramadan da bayan Ramadan mun ta kawo bayanai akan sahabbai sukan ta addu'a Allah kai su Ramadan sukan samu watanni shida baya kuma suna addu'an Allah ya karɓi abin da suka yi a watan Ramadan ba su natsa cewa ai tunda mun riga mun yi tilas Allah ya karɓa tilas akwai da yake ganin kamar ne da Allah ya karɓa ba tilas bane in Allah ya ga dama yana iya gurgurwa da aikinsa saboda wani laifi ne ma Allah wanda kila sha idan shi ya rena aikin ya rera wannan laifin sanadiyan wannan sai Allah subhanahu wataala sai wasu shi aikin shi baya so to sai bawa ya je filin tashin alkiyama kuma sai ya ga ashe aikin shi Allah zai gaballa fa aihu fil hayatid dunya ashe aikin shi tun a rayuwar duniya ta lalace ta tarwatse ba shi da rabo a ranar tashin alkiyama kaga babu asaran da ta wuce wani to sai mutum ya ta addu'a ihdinas siratal mustaqim shi al-imam ibnu kathir ya kafa hujja da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la yujibukum ahadan amaluhu daga cikin ku babu daya da aikace aikacin alkhairin sa zai samar da shi daga azaban Allah Allah ka samar da mu daga azaba da falalanka da rahamanka da gafaranka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna da matsanancin kwaɗayi akan dukkan alkhairi ga kawunansu da kuma al'ummomin da za su zo bayan su saboda haka ne ma sayyidina mu'adh bin jabal ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya manzon Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannata ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga bani labari ga ya mini aikin da idan na yi shi Allah zai shigar da ni aljanna wa yubaiduni anin nar kuma Allah zai nisanta ni daga wuta faɗi tashin da yake nan faɗi tashin sahabi kenan faɗi tashin tabi'i kenan faɗi tashin tabi'u tabi'in kenan kai mutanen kirki gabaki ɗaya cikin annabawan Allah faɗi tashin su kenan yadda za su shiga aljanna iri daga wuta innahum kanu yusari'un fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban duk annabawan Allah haka suke suna bautan Allah ne raghaban suna masu kwaɗayin rahama da gafara da aljannan Allah wa rahaban suna tsoron azaban Allah subhanahu wata'ala da fushin Allah duk wanda ya ce zai yi musulunci ba da wannan aqidan ba to yana kan aqidan bata domin akwai waɗansu daga cikin sofiya waɗanda sun taka wayan matsayin cewa yanzu suna bautan Allah ne ba rahaman Allah suke kwaɗayi ba ba azaban Allah suke tsoro ba wai su kawai suna son Allah ne son su da Allah ya sa suke bautan Allah da so ba sa faɗiyar rahamar Allah ba sa ba sa tsoron azaban Allah to wannan mummunan aqida ce kuma halaka ce taɗewa ne saboda mene saboda ba turban annabawan Allah subhanahu wataala kenan ba to shine sayyidina mu'am yanni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi aikin da idan yayi zai shiga aljanna zai kuma samu kubuta da nisanta daga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce laqad fa'alta an azim hakika kai tambaya kan babban al'amari domin dai al'amarin shiga wutan na shiga aljannan nan da tsira daga wuta shine faɗi tashin kowa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya ma wani matashi kenan da ya zo shi bai iya karatun Fatiha ba sai annabi ya ce to tunda baka iya fatiha ba saboda sabon musulunta ne idan ka zo sallah kai kaza kai kaza kai kaza amma to me kake karanta idan ka zo sallan kafin yanzu sai ce ai ni kawai nika roki Allah ya samar da ni daga wuta ya shiga da ni aljanna sai manzon Allah ya ce to haulaha mudabbir mu ma da sauran sahabbai duk akan wannan fagen ne muke faɗi tashi shiga aljanna da tsira daga wuta to shi ne sai annabi ya ce hakika kai tambaya akan babban al'amari amma bai sauki ne ga jama'a ne me sauki ne ga ya sauwake ma kuma kunna laula hadana ma in bai Allah ya shirya da mu wayan mu bai sai nuna mana shari'a ba fahimtar mu bai sai nuna mana shari'a ba jajircewa mu bai sai dora mu akan tafarkin daidai ba akwai wanda sun fika wayan sun fika fahimta sun fika ganewa amma suna nan waɗansu suna bautan sa kuma wawaye sun waye sun fahimci abubuwa daban-daban amma yana nan sa yake bauta wani na bautan dutse wani na bautan gunki ɗauki irin larabawan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin suna gane harshen larabcin nan kwansa da kwakwatansa ba irin yanzu wani da muke ma larabci a sharuwar tsuntsaye ba su suna gane harshen larabcin nan gardinsa yana bayyana musu amma an karanta musu qur'ani sun gane gaskiyar da ke ciki sun ta musu musu amma da yake shiriyar nan al'amari shi na hannun Allah ne Allah kuma bai ba su ba aka nan dai da karshe suka kafirci har akwai wanda ma ya bayyana musuluncin sa kuma na bin abi mu'ayyid ko kuma ta bin abi mu'ayyid ya bayyana musuluncin sa yace ya musulunci ya karɓi sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya da sauran ƴan uwan shi kafirai irin su Abu Jahal suka kauyantar da shi suka kunyata shi suka ce ka karɓi sakon Annabi bima'ana ya karɓi saƙon Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba za mu yarda da kai ba har sai ka je ka yi cin fuska ka zage shi ka aibanta shi haka yazo a bayyana jama'a ya zage annabi ya ce musuluncin ka da na karɓa na mai da maka da yan kanka ba a yi ya kuma mutu akan kafirci Rajjal bin Urfuwa shi yana daga cikin masu rubutun wahayi in wahayi ya sako annabi kan ce rubuta sahabi ne a farkon al'amarinsa yana rubuta wahayin Qur'ani idan ya sauko amma lokacin da Musailamatul Kazzab ya bayyana sai rajja ne rajja ya kyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gurin Musailamatul Kazzab kuma aka kashe shi a matsayin kafiri murtadi wata hujja kake da shi da kake jin kai ka samu amincin Allah cewa kai mummuni ne kuma zaka mutu da imani in kana da wata hujja da wani abin da ka taka bi a ke kai ta roƙon Allah ihdi nafsa rafal mustaqim iya takaman ka kenan yanzu baya ga wannan baka da wani takama wallahi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ne mai girma amma wanda Allah ya sauke ma sai ka ganshi mai sauki sai ka ga kana zuwa masallaci da asuba da azhar da la'asar da magriba da isha'i ko min sanyi ko min zafi ko da talauci ko da arziki ko da tsangwama ko da menene kana nan Allah ya tabbatar da kai kana zuwa masallaci sai ka ga wani masallacin a kofar gidansa ne wani a kofar shagonsa ne amma ba zai je ba al'amari ne mai girma amma kai Allah ya sare maka kai ta godiya ga Allah sai Allah ya tabbatar da kai akai to sai na mu'az ya tambaye manzon Allah wannan sai da zai ce to gashi zai zayyano mishi abakan da idan ka tsare su zaka shiga aljanna zaka tsira daga wuta sai ya ce ta abu Allah la ta shirku bihi shay'an abu na farko shine ka bauta ma Allah kada ka shirka ko kan kai shay'an ko karamar shirka ko babban shirka ko koyayyen shirka shirka manya manya irin su jida ga gumaka sihiri da bokanci da makamantansu kananan shirka irin rantsuwa da wani Allah na dogara ga Allah na dogara gare ka duk wannan cikin kananan shirka ne da shirka koyayya irin wanda harshe ke furta ta baka kudurta ma'aninta bane a cikin zuciyarka duk sai ka nisance su kana son ka shiga aljanna ka kuma tsira daga wuta manzo Allah ce ta qimu sala ka tsai da sallah sallolin nan guda biyar ka tsai da su akan lokacin su ka tsare sharuɗan su da rukunnan su da wajiban su kai sallah irin sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah irin na kasalallu ba akwai wanda in yana sallah cikin kasala haka aka ce a yi ba haka aka ce a yi ba shi ba dindi da shi dai yana sallah kuma baka isa ka ce baya sallah ba to sallan suna suka tara akwai wanda ya salla a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ballan tunani ko kai annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba sai da ya haka ko uku annabi ya ce kai sallah dan ba kai sallah ba da ya karshe ta manzon Allah wallahu wallahi ma uhsinu ghayra ni ba zan iya wata sallah da ta wuce wannan ba allimi kawai karantar da ne da ake sallah a lokacin annabi ya gaya mishi dalla dalla kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ashe sallar nan koyon ta ake yi ba gadan ta ake yi wanda ke sallah a matsayin ya gada haka ya ga kakan shi na yi haka ya rutar da baban shi na yi su ma ayyan shi haka za su ga yana yi su yi ya bata garin sa fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba sallah koyon ta ake yi shi yasa annabi ya hau kan mimbari yi sallah raka'a biyu da ya gama ya ce to kun ga inda ne sallah haka ake yi wasallu kama ra'aytu min usalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina sallah da haka duk wanda ya san sallar shi ba ko ya yi ba to yanzu su samu limamin masallacin su su gane cewa liman dole ka dawo mana da karatun sallah a ɗauko littattafan da suka karantar da sallah a koyar da mu sallah mu gane sharaɗanta da rukunanta da wajibanta a koyar da mu tsarki a koyar da mu duk abin da ke da alaƙa da sallah mu koyi karatunta mu koyi rukunta da sujadanta mu koyi tahiyanta duk abin da ke da alaƙa da ita to in kayi wannan sallan ka za ta shigar da kai aljanna za ta tsira da kai daga wuta Allah ka tabbatar da daga daga mu manzan Allah ce ka ba da zaka duk wanda Allah ba shi zaka na dukiya ko na dabbobi ko zinari da azurfa ya fitar da zaka fitar da haƙƙin Allah ce kai azumi wata Ramadan irin wanda muka fito a baya sannan ka hajjanci ɗakin Allah subhanahu wataala wanda mu kusanta a gaba ko manzan Allah subhanahu ya gaya mishi rukunnan musulunci guda biyar kenan tunda ya ce ka bauta ma Allah kada kai shirka sannan ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin wata ramadana ka kuma hajjanci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ba ka dukiya to da manzon Allah ya gama gaya ni waɗannan rukunin musulunci kenan babu yadda za a yi mutum ya shiga aljanna bai tsara waɗannan rukunin musulunci irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su ba da ya gama sai ce ala azulluka ala abwabil khair yanzu an gama da wajibai to bari kuma a dawo cikin nafil biyu dama hadisi kudusi ya zo Allah yana cewa bawana babu abin da za ka yi ka kusance ni abin da na fi kauna fiye da ka yi abin da na farlanta maka kuma bawa ba zai gushe yana kusanta na ba in dai ya kiyaye lafin fili to shi ne sai manzon Allah ya gaya masa anan yace to kana san kuma an gaya maka wasu kokofi na alkhairi abubuwa na nafila kenan yanzu da an riga an gama bayani akan farilla sai manzon Allah ya ce as-sawmu junna kaga azumi garkuwa ne kamar yadda ya zama garkuwa daga zunubai a rayuwar duniya wanda ke azumi a mafi yawan lokaci za ga yana kamewa daga zunubi to haka nan azumin nan zai zama garkuwa ga bawa daga shiga wuta ranar tashin alkiyama manzon Allah ce duk wanda ya azumi ne daya fi sabilillah dan Allah to sai Allah ya nisanta shi da wutan jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in kai ko waɗansu zunubai za ka yi ta yi har ka wuce shekara saba'in ɗin nan sai ka je ka faɗa wuta na to kaga manzon Allah ce azumi na junna garkuwa ne daga azaba wa sadaqatu ita ko sadaqa tuqiu al-khati'ata kama yuqiu ma'un nar kamar da kasafuwa tana kashe wuta to haka nan sadaqa ke kankare zunubai wanda zunubi ya yi shawa ita sadaqa jama'a dan shekara 40 da cikin kunce da ya aisha na kangala kudan sai sun tafi kudan suna da yan mata a can ana ko ana a shekarun kuruciya kenan amma yanzu shekaru sun ja an gane cewa wannan hanyar batacciyar hanya ce ga hanya mai kyau hanyar Allah hanyar ma'aikin Allah to ka yawaita sadaka a yanzu subhanahu wata'ala zai kankare maka waɗancan zunubai naka duk wani wanda ya san ya zunubi ya yi laifuffuka a baya to ya yawaita sadaka ko mace ce ta san ta zauna da kishiya ta gallaza mata ta azabtar da ita ko wacce ta zauna da kishiya wata ma hasiri ce mata amma yanzu Allah ya shirye ta tana zuwa masallaci ma ana sallah da ita tana zuwa makaranta karatuttuka da ita to baya ga wannan tuban da kika yi hada da sadaka haka nan kai ma dan uwana wanda ka ci kudin gwamnati ka ci kudin gwamnati kaga abin nan to in ka tuban ma Allah ka mai da abin da ka ci kuma ka ƙara da sadaqa daga dukiyar ka kuma ka ɗiba gwamnati da shi in ba za ka iya maida ma gwamnati da shi ba to kawo ai wani aiki da al'umma ga baki ɗaya za ta amfana tun da in ka maida ɗin baki ɗaya su ne zai to ka kai makaranta ai ta karantar da ɗaliban musulmi kai masallaci ai ta dasa imani a cikin zukatan al'umman musulmi ana fatan Allah ya gafarta muka in kaɗa da tuba daga nan kuma sai kaɗa da sadaka Kin ga Allah ya salatu rajul fi jawfil layl hakan ne kiyamu yayin sallar mutum a cikin tsakiyar dare shi ma yana kankare zunuba duk zunubin da kai ma Allah in kana tashi cikin dare kana marere ce ma Allah kana fakewa a wurin Allah kana neman gafara da rahama Allah subhanahu wataala zai gafarta maka sai manzon Allah ya karanta fadin Allah subhanahu wataala ta tajafa junubuhum anil mazaji'i sifofin yan aljanna zaka ga kuibobin su yana nisantar wuraren kwanciya shine anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon Allah suna bautan Allah suna masu kudayen rahama suna masu tsoron azaba shi ne da umar ban kofin mutama'an ya ta ci jafa junubun al-mabaji ya umar ban kofin mutama'an hulun na rufin ana hulun tekun kuma suna ciyar da dukiyarsu fi sabi lillahi suna ba da sadaka ba a musulunci da ruwa jama'a duk inda aka kawo kiyamun laili a mafi yawan lokaci zai ga an raba shi da sadaka da haka in kana so addini kai daidaita ga kiyamun laili kuma ga yin sadaka amma addini da ruwa ba a yi har dai da manzon Allah kai jaza'in da makami ya amalu manzon Allah ce kai kana son in gaya maka tushen al'amarin nan ga baki daya kana son in gaya maka tushensa in gaya maka ginshikansa in gaya maka ƙololuwan tozon addinin nan sai ibn mu'adh ya ce a gaya min ya manzon Allah manzon Allah ce ra'sul amri al-islam ƙololuwan al'amarin nan shine shahadatu Allah ilaha illallah shine ma'anar al-islam a wannan wurin kan al'amarin gabaki ɗaya shine musulunci duk iya alkhairin da mutum yi in ba a cikin addinin musulunci ba ne in da ya shaida la ilaha illallah ba ko kuma ya shaida ta amma ya yi abin da ya rubuce ta shikenan aiki ya ɓaci da haka duk halin da ake ciki la ilaha illallah ka tana nan ran ba abin da zai girgiza ta mutum yana samun matsala a la ilaha illallah duk wani aikin alkhairi ya rushe ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذاك ɗan uwana musulmi duk halin da ake ciki kada ka yadda ka samu matsala da la ilaha illallah ka saboda neman mulki ko kuɗi ko wani matsayi a siyasa ko ne ko ma ne kake nema ko kina neman abin nan wurin zama a gidan miji ko ki danna kishiyanki ko a tasanki kar ki yadda la ilaha illallah ki ta girgiza bokanci da goyi da sihiri ki nisance shi bid'o'i wanda mutum in yana sai ya kai shi zuwa ga kafirci wani lokaci an nisance su a tsaya akan tabba a tsaya akan la ilaha illallah annabi ce to shine farkon al'amari shine tushen al'amarin nan ginshikin su ko shine sallah kamar yadda ka san yanzu irin wannan ginshikan da kaga an yi su ai da manufa aka yi su idan da za a cire su babu mamaki ginin nan zai rushe ana cire ginshikan ginin zai rushe to duk wanda ya ce zai musulunci amma ya raina sallah kamar irin yadda a cikin shi'anci ake rena sallah sallah ba matsalar yan shi'a bane to musulunci mutum ya tarwatsu shi yasa manzon Allah ce bambancin da ke tsakankanin wa su sallah duk wanda ya bata ya katarta Allah ka shaida tunda to zan al'amarin addinin musulunci shi ne jihadi a tafarkin Allah tun daga matakin karantarwa da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma zara takobi ayyaki domin ba addinin musulunci kariya domin ta ƙarƙashin jihadi ne musulunci ke ɗaukaka ake yada musuluncin ake kuma kuɗe mishi shubuhohi da miyagun da'awa da suke zuwa suna kai ma addinin musulunci hari kai sai manzon Allah ce ma mu'azu kana ta in gaya maka duk waɗannan abubuwan akwai abu guda ɗaya in ka tsare shi waɗancan sun tabbata in ka kafa tsare shi sai ya zo duk ya rubuta maka waɗancan abubuwan sai na mu'abe ce a gaya mun ya manzon Allah sai annabi ya kama harshensa kaga wannan to ka kiyaye wannan sai ka ga mutum la ilaha illallah shi ingantacciya ne baya shirka baya bid'a ga sallah irin ta annabi ga hajji ga zakka ga azumi ga shi ya tsara qiyamul layli ya tsara sadaqa ya tsara azumzuma na nafila amma in yana sakin harshe wallahi duk sai sun rubuta waɗannan abubuwan sai sun jefa shi kuma la ilaha illallah littafin zanta ba wai mushriki bane ba kafiri bane ba dan bid'a bane amma harshen nan ya sa ya sake ta ya yi giba ya yi ƙarya ya cutar da mutane da harshe ya yi ƙazafi ya yi abubuwa mabambanta da harshe wani yana nan shida abin da ya ga dama zai faɗa mutane sun fiye ta'aliki akan komai da sun yi ta'aliki da abin da ya shafe ka da abin da bai shafe ka ba sai kai ta'aliki da abin da ka sani da ba abin da baka sani ba sai kai ta'aliki da kuwa komai sai kai ta'aliki to manzon Allah ce wa mu'amu wallahi ba abin da ke kifar da mutane a cikin wutan jahannama ki kifar da su akan fuskokin su ko kifar da su akan hancin su sai abin da harasan su suka girba musu shi yasa sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da sauran malamai na Allah har ya zuwa yau dinnan ba komai suke magana akai ba mutum za ka san abu ɗari amma kiri bai suka magana akan goma ba goma ma in za ka faɗi a takaicen takaitawa amma mu yanzu waɗansu suna ne in suka zauna komai sai sun kwalkwalce shi a ɗauko maganar siyasa su tsoma baki a ɗauko maganar malanta su tsoma baki a ɗauko maganan ‘yan shaye-shaye su tsoma baki a ɗauko maganan kaza su tsoma baki komi suna da ta'aliki a kai kuma alhalin mafi yawan abubuwan su ba san su ba in ma san san su ba da nufin gyara bai akwai maganar da za ka yi ba nufin gyara ba ne amfanin wannan magana to wannan ɗabi'a mummuna tana jefa mutane da yawa cikin azaban Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama Allah ka tsare da haka a takaicen takaitawa waɗannan su ne ababen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mu sayyidina Mu'adh bin Jabal cewa idan ya tsare su zai shiga aljanna zai kuma nisanci wuta to da rahaman Allah da falalansa ya Allah muna neman taimakonka da agajinka Allah ka taimake mu tsara waɗannan abubuwa ka shigar da mu aljanna kuma ka samar da mu daga azabin wuta a ƙarshen wannan kutuba muna fatan yan uwa ga Allah su taya su taya dan uwan Dr. Abdulghani ladan ɗan sharehu wanda yake shine cikin na'ibin wannan masallaci satin da ya gabata shine ya mana kwakwa na wannan juma'a na wancan juma'a to ranar alhamis ya yi defense ɗin shi akan PhD ɗinsa wanda yake kuma alhamdulillah defense ɗin da ya yi an samu natija mai kyau kwarai da gaske to muna fatan da Allah a sanya cikin addu'a Allah ya ƙara mai ilimin sa albarka Allah ya ƙara mishi albarka ya ƙara mishi hazaka da ilimi mai yawa mai amfani Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da iliminsa da rayuwa. Shi Abdul Ghani da ne marigayi dan shi Allah ya gafarta masa. To muna fatan da Allah a sanya shi cikin addu'a kuma a ƙara masa saboda suna cikin yana cikin gaban kuruciyarsa a yanzu idan Allah ya tsawon rayuwarsa ya ƙara masa yawa to za mu amfana shi sama da muna fatan Allah alkhairi Allah ya ba mu zuwa ga daidai ya gafarta kurakuran mu ya yafe laifukan mu shugabannin mu Allah ka ce kan rubuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا